أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne mukan samu hada a wannan guri domin ribantan daman da Allah ya bamu ya Allah kai mana arzikin fada bayani da kuma aikata abin da ke shine daidai aka san haka kuma Allah shi kare mu cikin ikon Allah sun ta'ala zamu ci gaba da karatun wannan littafi na Iziya al-Muqaddamatul Iziya a wannan yini na Alhamis 23 ga watan biyu shekara ta 1443 wanda ke yi daidai da 31 ga a talatin daidai afon ga watan tara shekara ta dubu da da ishirin 2021 wannan kuma shi ne darasi na biyu a cikin wani tafi na iziya allahumma alimnin sawaba wajen nibin al'akta a darasin farko malin ya yi mana bayani akan abin da ya shafi tsarki a takaicin takaitawa ruwa ya kasu kashi uku ko akwai ruwa wanda ke ce mishi at-tahur mai tsarki mai tsarkakewa wannan shi ana ibada da shi kata'an shi ne wanda ruwan da yake mallaki siffofinsa guda uku ko dai ya sauko daga sama ko ya bubbugo daga ƙasa zai ya ɗaukar rijiya zai ya ɗaukar teku zai ya ɗaukar kududdufi mai tsarki gulbi rafi tafki da dai sauransu sannan kuma akwai ruwa wanda yake ya cakudu da abu mai akwai ruwa wanda yake najisa wannan kata'an ba magana ibada da shi sannan kuma akwai ruwa wanda muktalat ruwan nan muktalat wanda wani abu ya cakudu da shi nau'i biyu ne akwai lokaci in an ce muktalat a nan shi ne wanda abin da ya fada masa yi rinjaye shi ba a batun wanda abin da ya fada cikinsa bai rinjaye sa ba wanda ke har yanzu shi akwai sauran tsarkinsa ba a ba wani ake batu ba a'a ana batun ruwa ne wanda wani abu ya fada cikinsa ya rinjaye ko dai launinsa ko kuma kamshinsa ko ɗanɗaninsa shi ake tadi a nan mabincin nan ko? Allah kai mana jagora idan har ruwa ya fada wani abu ya fada cikin ruwa ya jinkirta shi ko ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku to akan duba ne idan mai tsarki ne to wannan za a amfani da shi wajen al'ada ne ba wajen ibada ba amma idan mai najisa ne wannan shi ma ruwan ya amsa zai amsa sunan najisa ne mun fahimci wannan ko zai amsa sunan abin da ya cakuɗe da shi ne fasali na biya cikin wannan littafi malam ya ci gaba da cewa kullu hayyin fa huwa tahirun fasl wannan fasali ko malam zai mana bayani akan cewa kullu hayyin dukkan abu mai rai fa huwa tahirun wannan mai tsarki ne adamiyyan aw ghayruhu kun ga nan fa an share ismu kana an gane an share kana da ismin ta ne fa ma'ana kana adamiyan au gairahu kun san kana ta keɓantu da wani hali wata ɗabi'a ita za ka iya share ta da isminta sai ka bar kabarinta kawai kun gane za ka iya share ita kana da isminta sai ka bar kabarinta za mu zo su a cikin nawa insha Allah ta'ala daidai ne ya kasance ɗan adam ne koko waninsa amma za mu ƙara jin bayani a gaba wanda yake mai tsarkin kaga idan abu ya ragurguje nama ya ragurguje to ya tashi daga halin tsarki ya riɓe ya tashi daga halin tsarki waka zalika arakuhu hakanan kuma miyawunsa a zufansa afuwan zufa nashi a sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ma dukansu a lokacin da suke tafiya ya kuka su addu'a kan sukan yi zufa su ma sukan yi zufa kai ka taba jin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a share jiki ko a wanke jiki kaga bai taba cewa ba to ya nuna cewa kenan ashe zufan wadannan dawakai mai tsarki ne zufan su mai tsarki ne walu abuhu da kuma yawunsa kai ne ka je ka kamo rago bayan ka kamo rago za a je a yanka na laye ko kuma a kika shikenan sai miyau ɗinsa ko kuma ya ciji rigarka ko kuma hannunka ya shiga cikin bakinsa ka alhanin kana da alwala to nan ba sai ka wanke ba saboda yawon nan mai tsarki ne mabincin nan ko wa mukhatuhu da majininsa rago ya atishawa ko kuma tinkiya ta atishawa ko kuma giwa ta atishawa sai majina ya tatsa maka biga to wannan kawai zaka share ne ka haɗi a matsayin mai ne kai tsafta ba wai dan cewa yin najisa ne ba mabincin nan ko wa damuhu da hawayensa hawayen dabba hawayen mutum shi ma duka ba na abin nan ba ne kamar jariri ko yaro ka zo gida ka same shi na kuka sai karke shi jikinka saboda tausayawa shi kenan sai hawayen sai rinka zuban maka wannan a jikin wannan babu komai ba sai ka je ka wanke ba babu komai yana da tsaki wa bai duhu da kwansa me yasa kakan je wurin mai shago ka so kere din koi ka gida a fashe kuma a dinga toya kullum ana toya guda biyar ko makamancin haka saboda mene saboda halas ne cinsa kuma mai tsarki ne mun bance nan ko ghairul madhri amma banda bara gurbi bara gurbi wanda ke doyi wannan shi banda shi in dai wannan kwan ya riga ya canja to ya tashi mai tsarki ya koma a najasa ka karanta shi ne bizayil mu'jama da zalim mai digo zalun kai mai digo afwan zalun mai digo shi yasa ce bizalil mu'jama wa huwa almutaghayyiru shine kwai wanda ya canja daga halinsa na asali ya koma zuwa wani hali a wannan halin zaka ji na farko launinsa ya canja din ka san kwai shi kalin shi yalo ne ko yalo yalo to idan ya canja karke za ka ga ko ya dai koma baki baki kowa ko kuma koma ja ko kuma koma ja ja ja kuma sannan za ka ga idan kwai lafiyayyen kwai ne yana da yauki amma idan ba lafiyayye ba ne ya lalace za ga ya tsinke kun bince nan ko sannan kuma kwai ɗabi'ansa ƙarni ke yi amma idan bargurmi ne ku ya lalace wannan za ka ji shi na wari ne yana doyi ashe kaga ma kenan shi wanda ya lalace wanda ke doyi ana gane shi da siffofinsa na farko ko dai koma baki-baki ko kuma jaja-jaja watan kaga daurin su zai canja kenan ko kuma warin sa kaji ya tashi daga karni ya zama mai ne ya zama mai wari mai doyi sannan kuma zai tsinke a kalansa a yanayinsa zai tsinke da can yana da yauki amma yanzu zai tsinke to da zaran kaga waɗannan abubuwa sun tabbatu makwai shikenan sai ka hukunta cewa wannan kwan yanzu ya zama najasa ko da ya shafi riganka za ka sa ruwa ka wanke a to ai kai ko kai kanka ba za ka so ka bar doyi a jikinka ba to shi kenan kawai ka shiga cikin jama'a kowa na kamshi mana sai ka je kawai kai naka a jina kai doyi ai kaga ba zai yi ba wala banil adamiyyi haka nan kuma nonan rayayyen mutum fi hali hayatihi a halin rayuwarsa tahirin shi ma mai tsarki ne don haka uwa takan shayar da ɗanta nono nonon nan mai tsarki ne saboda jikinta mai tsarki ne kun gane ko yau da dai a ce ba mai tsarki ba ne ai ba za ka so a shayar da yanka ko ɗanka da nono mara tsarki ba mubance na ko akwai ma manyan da suke shan nonon nono nono ma ruwan nonon mace wani wani wani wani zai iya sha to Allah ka samu dace wa alaikum salam babu komai mutum ne ya sha nonon matansa babu komai ai saboda ai nonon mai tsarki ne kun gane ko sai dai kuma ya yi haƙuri ba abincin shi ba ne na yara ne a addu'a ba ta haramta masa ba ai menene hadisi ke yake bayani tsotso so daya ko so biyu bai haramtarwa sai an sha ne a matsayin abinci ka gari yawwa na farko kenan kuma wanda ya sha nuna matarsa ai ya riga kuma yanzu yana aure da ita Allah ka samu dace kaga halissi ya riga haramci kenan wala banu mubahil akli tahirun hakanan kuma wannan nonon dan adam kenan wala bani mubahil akali nonon dabban da cin naman ta halas ne tahirin shi ma mai tsarki ne wannan ne za mu fitar da wata ka'ida da take cewa attabi'u tabi'un attabi'u tabi'un kana cin nama akuya ko to nono akuya mai tsarki ne don me ka sa kakan je tudun guda wajen yan nono ka sai nono saboda naman san mai tsarki ne ko to shi ya sa ya zama shi naman saniyar mai tsarki ne ko wai wanne ne hausa saniya ko ko sa sa namiji ne aiko saniya mace ko to ok ina son ce shanu ne ko ko shanaye shanu shi ne hausa mai ko to allah ka samu dace kakan je tudun wada ko kuma nan jikin masallaci fada ka je ka siyo ko kasuwa ka je ka siyo nono ya nuna cewa nonon nan mai tsarki ne saboda mene hukuncin naman yana da hukuncin naman saniyan ne shi ne attabi'u tabi'un bana an ƙara bayani attabi'u tabi'un yanzu idan ka sami kwai na kaza to kazan nan halas ne a ci ko to kwanta ma halas ne a ci attabi'u tabi'un hukuncin kwan yana da hukuncin naman ne tabi'un ne li hukumi lahamiha mun fahimci wannan ko sannan kuma daga cikin kunci tabi'u tabi'un kai ne kana bin liman shikenan sai ka manta gashi ka daga kai kabaran harama kun gane daga hannu haka ne baka yi ba kabaran haramin shine wajibi amma daga hannun nan shi sunna ne shikenan amma kai kabaran harama ka shiga cikin sallah daga hannun da baka yi ba liman ya dauke maka ba kana bin liman ne ba attabi'u tabi'un ka tafi sujida da ninyan zuwa sujida amma sai ka manta baka ce Allahu akbar ba to lan liman ya dauke maka tunda ai kai mai bin liman ne ko attabi'u tabi'un kai ne kasayi kasayi saniya bayan ka sayi saniya taimakon ubangiji ashe tana da ciki to sai ga saniyan nan za ta za ta gaza sai ka sa ka yanka cikin taimakon ubangiji sai ga 'ya'ya biyar madan dangara dangara amma kuma an fede su ba bare shi kenan malam sai a gyara su a cikin tuhunyar su ma a zuba su domin yankan da aka yi ma'uwan ya shafi mene yankanta shi ne a tabi'u tabi'un mun ban can ko mene ne hukuncin shan jini haram ne ka sha jini haram ne to amma idan ka sayi nama ka wanke shi wannan jinin da zaka iya wankewa shine wajibi a gare ka inda za a sake tsaga naman ko yanka naman ana wankewa ba za ga jini ba to sauran jinin da yake cikin naman wannan babu komai lafiya lau ka soya ka ka sa ka dafa sako a ci a ci lafiya lau a tabi'u tabi'un mai tsarki ne mu ban nan ko wannan kenan Allah ne maka mal abakar Allah ne maka ikon arzikin siyan fili wanda sai gari man fetur guda uku a ciki a tabi'u tabi'u na malam yanzu kaga ai me me wanda ya sai maka da filin ya isa yanzu ya dawo ya ce da Allah to yanzu a yi ciniki kuma rijiyoyin a tabi'u tabi'u cinikin da aka yi na filin ya shafi na duk abin da ke cikin filin hatta bishiya na malam eh eh eh ko ya ake ciki ya kama ya ci ko raka ya kama yin ya ci ko raka a daya wanda ya ci ko raka a daya ya zo na ya tafiya sai gane a shi ba a gama sallah ba ne wanda ya gama ba shi sai ya sallame kuma sai ya tashi ya ci gaba da bin a to ai da sallame wannan kuma ya fita daga cikin sallah kawai abin da wannan zai yi shine mutum ne ana yin tahiyan karke ko masbuki ne an ganye shi da kada kada yana cikin sallah liman ya zauna zai tahiya shi sai ya ɗauka an sallame ne sai ya miƙe abin shi kawai ya shiga karatu domin ya kawo raka ɗin da aka je masa yanzu kawai yana faɗa ko abin da zai zai dawo ne kawai zauna bi cigaba da bilima shi kenan ko abin da zai yi amma da kuma zai yi sallama shi ma sai daga ba sai ya gane ba a yi sallama ba to sallan shi ta lalace ko ba don gobe saboda abin da ke baka dama ka fita daga cikin sallah ga baki ɗayanta shine mene sallama mun bance nan ko to Allah ka samu dace na itace a cikin fili eh itace a cikin fili na sai fili da ici a ciki mm sai bayan an gama ciki sai suka ce a yi banda ici
a kaka yadda daga baya sun wasu su je sai da suka zo suka yi
ka kai su kara ka kai su kara ba domin kuma saboda mene saboda ai maganan cinikin filin bishiyan da take dake cikin filin ya ce abin nan abin nan hukuncin ta shiga domin menene ina zuwa a shekara sun sa'adi cikin abin nan nashi littafin sa yana cewa na qaidul fiqhiyya wa min wasailil ahkam fi taba yathbutu la idha istaqalla fa waqa akwai waɗansu matsalola ko kuma abubuwan da in suna tare da asalinsu ne to hukuncin asalinsu tabi'un ne li hukumiha amma lokacin da suka aka ware su su kadai shikenan yanzu za su dauki wani hukunci ne ba hukuncin asali ba na mana eh na a tsaya tukuna ai wannan akan yi waje yarjejeniya tun farko yawwa madalla madalla shi yasa ina ce an sayar maka da fili da aka sayar maka da fili shikenan sai da ka bayo su zo su ce wai ai fi ai banda bishiya wannan ba maganan ba magana arziki bane ina ma shi ne da wannan bishiyan ha ai dama shine yake ce maka ka gane ko yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan akwai waɗansu abubuwa da idan suna bin asalinsu to wani huku- hukuncin asalinsu suke tabbatuwa musu banda inda aka kaɗaitar da su ni ne na zo zan sayar muka fili sun ce amma banda bishiyan da ke gonan zan je in sare shikenan almuslimu na lashe rutsin kayar da shikenan babu komai amma sai an yi cinikin fili an gama an komai ka tafi na tafi sai duka ban zo in ce maka wai da Allah bai banda banda bishiya a wannan ba zai yi ba domin ai kul ciniki ya riga mene ya riga ya kullu inda tun farko an yi yarjejeniya zan sayar maka da fili na amma ban da rijiya to shikenan ka yadda haka shikenan ya ya ta an tafi mu ban jannan ko yanzu fa idan zaka dibi ruwa a rijiyar sai ka nemi izini ya tunda ni fili ne sai muka ba rijiya ba Allah ka samu dace ai manzon sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya da yace al-muslimuna ala shurutihim waccan nan matsala ce qadiyya ce ta shafi matsalola daban-daban daban-daban zamu dauke ka aiki amma ban da ranar juma'a ranar juma'a karka zo aiki in ka zo kuma abin da ya faru da kai kai za shikenan in ka zo abin da ya faru da kai kai za aka yi maka duka karka ce ai ma'aikata na ne Allah ka samu dace Allah kai mana jagora sai dai akwai sharuɗin kuma da ba za su taɓa yiwuwa ba ba za su taɓa yiwuwa ba saboda mene saboda ai adabi an ce wannan wannan abu yana da alaka da ko kuma dai yana cikin hukunci akwai abubuwan da su ba sa musu sharadi mutum ne waliyi ne ka zo ka turo waliyin ka ya karbi aure wajen gurinsa to amma kuma ba za ka sari da ita ranar asabar ba a wannan ba wannan sharadin ba wannan sharadin ba wannan sharadin Allah ka samu dace na malin shau dole ji 84 dole ji sosai kuwa dole ne dole ne tun da aitin farko daga an yi sharadi kuma ku gane shi sharaɗin nan akwai wanda ake furta shi akwai kuma sharaɗi wanda ke mustaƙirin ne mustamirran kun gane ko ko ba a dauke ka ba kasan haka idan aiki take ko ba a dauke ka kasan haka idan ko ba gaya maka ba
karamkala a cikin ayyukan akwai aikin wanda yake da shaidu ne akwai wanda bai da shaidu aiki ne aiki na da nake da shaidu misali sai na je sai na gama shaidu dina kuma za mu wani wanda zai bukaci ni a zo in yi wani abu misali a wannan na riga na na san a rana kaza shaidu dina is fixed idan na yi na gama sai na tafi kawai in ci gaba da yin wanda ba na na'am na gama shaidu din da aka bani na wannan ranar masha Allah to sun dauke ka ne akan lokaci ko ko schedule kawai idan an yi shiridi da kai idan ka zo masara ne kamfani ne zaka zaka rinka zama masara a cikin inji har sai ka surfe buhu hamsin kana surfe buhu hamsin ko kuma kana tu- bam- bambara masara ne injin bambara kai za ka rinka ɗibo masara ne kana zuba sai ka je bakinsa gabanin ka zuba masaran sai ka sa buhu ka ɗaura bakin shi ke na kuwa abin da za ka yi sai dai ka je ka ɗibo masara a cikin soshiyan ta kana zubawa idan ya cika shi da kanshi zai ɗinke bahun da komai da komai kana zuwa sai ka yi sai ka yi hamsin a cikin awa ɗaya ko ƙasa da awa ɗaya buhu hamsin ƙasa da awa ɗaya in dai aka kare yarjejeniya shi kenan ka gama aikin ka tafi abinka amma in an dauke ka lokaci ne zuwa lokaci to sai ka tsaya wannan lokacin yanzu ko da aikin ko ba aikin Allah saka da alheri na malam madalla ko da aiki ko ba aiki sai eh sosai fa eh sosai a kai nan a'a akan yi akan yi space fine akan yi space space space stipulating a'a barka barka ji ai idan wani abu za su gaya maka za a iya neman ka at any time ka kaman security security su ba su da lokaci za a iya ko neman ka any time ka kamar likita ne za a iya neman ka any time irin waɗannan muhimman to su waɗannan dole ne ko da lokaci ka zanto a shirye ne mun bancin nan ko to Allah ka samu dace wa alaikum salatulla wa alaikum salatulla
ba sa zuwa da wani karfe su wasu aka yi za su zo aiki amma sai karfe tara
wani ma sai sha biyu zai ji shugabannin ba shi ne ce tun da su shugabannin suka tsara haka to na kasa da su ko sun zo karfe takwas ko zuwa tara ne ba su da laifi saboda su shugabannin su ne dama a mutum tun da su suka tsara haka kun yi zo shi ma ba shi da matsala Allah ya ji kamalin Jafar idan har ya yanke haka ne a ka'ida ne a rubuce gashi to za a amfani da abin da ke takari za a amfani da shi wannan ka gane idan har malin Jafar ya bada ya bada wannan fatawar a rubuce appointment da karfe 8 ne zuwa karfe 12 misali ko kuma karfe 1 ko karfe 3 shikenan haka za a amfani da shi maganin shugabanni suna zuwa da wuri ko ba su zuwa da wuri wannan ba ruwanka ya rige nasu su za su amsa koyarwa wajen Allah ka gani to Allah ka samu dace wala bana mubahil akli tahirun nonan dabban da ake cin namanta shi ma nonan nan tahirin mai tsarki ne a shi kaga yana da hukuncin mene yana da hukuncin naman ne a tabi'u tabi'un kalbakari kamar misalin kaman sa kaman jinsin sa ku duba an ce ne albakari ko ba sa ta guje ba ko to ana nufin nan jinsin sa ne ake nufi sa ba kowane irin jinsi ake nufi ga ci a cikin alkurani innal bakara ta sha ba halena lallai jinsin shanaye sun mana mene sun abin nan sun rikitar da mu mun banci wannan ko zai dauki kowace irin sa kowane irin sa masu ba da nama ne ramamu ne su sai bada masu bada nono ne masu bada nama ne ramamu ne irin na bakaloji din ne ko na Najeriya ko na Ghana ko na Ingila ko na Saudiya ga sunan dai ko irin ko ne irin sa ya shiga ciki wal ganami da kuma tumakai wal ibli da kuma tumaki wal ibli da kuma raƙuma to menene hukuncin dabban da ba a cin namanta kuma kaga kaga kaga tabi'un ne lilahmiha atabi'u tabi'un yanzu me haramun ne ka sha jini amma ka in ka sha jini cikin nama fa atabi'u tabi'un halas ne atabi'u tabi'un yawa amma sai sai ka wanke bayan uwa kar kuma haka ne kawai ka je ka da kuka ce wai ai saboda ina cikin nama ne kana gani ga jinin ka je ka jefa shi a tukunya kawai a'a ka wanke a to to amma wannan za ka galibi sun tsabtace shi da kyau in aka yanka shi ba za a bari jinin ya taɓa naman ba ai kun san wata matsala ne wajen yanka idan aka karkatar da makoshin inda jinin zai bi ya bi ya wuce can to da izinin Allah sun ta'ala za ka gana mai fesfes amma idan aka bari jinin ya dawo mu jikin dabban to karke ka ga buzun da ma naman ya lalace to kaga wannan kuma kazanta ne kazanta ce Allah ka samu dace menene hukuncin ka tattaro tsutsotsi ka dafa ka ce haramun ne domin zai iya cutar da kai wala tulqu bi aidikum ila tahluka amma tsutsun da kake ci a cikin wanke fa lafiya lawan nan a tabi'u tabi'un eh akwai wani abokina wani abokina an su sayi dabino aka babba mu haba wani ya bude yana bude sai ga tsutsa sai ya ce malam ku duba akwai tsutsa fa ku lura da kyau shi wani abokin nan malam shi tun kafin ma a rufe a bude baki a ce wani tsutsa kawai haka ya jefa dabinon kawai kawai kawai kawai ya cinye abin shi bayan ya cinye sai wani ya ce mishi a mala akwai tsutsa fa cikin dabino ne sai ce babu komai babu komai ai shi ma hukuncin shi hukuncin dabino sai ni ce ai kai daidai kuwa shi ne sai fanda fado ka'idan a tabiu tabiu a ba sai da ya daga mai ce ashe alhamdulillah na yi abin da ashe da ilimi da hujja
wannan kashin na tibi ya sa very good sai suka tara sosai kwa cikin drum eh za a rufe shi sai su tsotsi sai a ba talatalo su kuma talatalo sun samu abinci ne lafiya a nan wurin Allah mai iko kashin sa'in nan na tibi sai a tara shi a drum kawai a rufe na'am zai yi wari ya rufe sai ya tsotsi to abincin talatalo shi kuma yana haɓaka su sosai ga cikin
a gaskiya wannan bai halasta ba su bai halasta ba su saboda mene najasa ne ko Allah bai sanya najasa ya zama abincin wata dabba ba aslan aslan a to ka ce kuma yaya al- ya alade ai ba ai ba ai ba sai lalle da kashi ne zai rayu ba koko sai da kashi zai rayu ka gani ba sai da kashi zai rayu ba ka gani wa in ka ne shi alade haramun ne mun fahimci wannan ko wannan yana ɗaya daga cikin ba ba da mu ko da ke masu karatu za su zo su ji idan aka fede dabba akuya ce koko sani koko sani koko tumaki ne abin an, kashin tumbin sai a je a tara a wani guri kamar cikin drum ko kuma wani guri wanda yake ko bokiti ko makamancin wannan sai a rufe shi idan ya kwanaki uku sai ya rufe sai a ba talatalis ci to gaskiya nan bai bai- bai halasta saboda wannan kashin nan zai iya cutar da wannan dabba ko kuma kai da zaka ci zai zai iya cutar da kai ko kun san mushen dabbobi da ake ɗibowa ake zuba ma kifaye da makamancin wannan to bincike ya tabbatar da cewa duk waɗanda suke cin wannan kifin ƙarke ko dai su samu da- su kamu da brain cancer ko kuma makamancin haka to yaya wala tulku bi aidikum ila tahluka duk wata hanya da za ta jawo cutarwa haramun ne kace kamar misali kun ga ai mani akwai kamar shekul islam ibn taymiya da sauran sun taba kan mani ba najisa bane wannan kuma shine mafi karfin magana mani tsantsan tsan- abin nan tsabagen mani ba najisa bane kun bin wannan ko masha Allah to yaya hukuncin mace su sha mani mijinta ko kuma shi za mijinta ba shi halasta saboda Allah bai sanya abincinka a wurin nan romanin ba kun bin wannan ko Allah bai sanya ma- ma wannan a cikin ya zama abincinka ba ko makamancin wannan ba kowanne da nashi fagen shi wannan mani Allah ya fitar da shi ne domin ya zama sanadiyya ko kuma hanyar samar da wani tsatso da makamacin wannan Allah ka samu dace saboda haka mutanenmu sai su sai su kula da kyau abinda zai baka bakin ciki da takaici wa mutum sai ya ji ya ga bulufin sannan ne wai zai zo ya sadu da iyalinsa ko makamacin wannan shi ma duk abin da yake gani wai shine zai zo yi da matarsa to wannan haramun ne haramun ne haramun ne Allah shi kare mu Allah ya shirya kajin turawa da ake ba su hake haɗa musu abincinsu da jini jinin dabbobi shi ma wannan jinin yana da matsala yi yana da matsala hukuncin ni domin idan tasirin shi impact din in bai samu gadan mu ba kai da kake ci zai same ka to kaga ba shi halasta kenan ba shi halasta a ci wani abin da an san zai ci cutar da daban ko kuma kai wanda zaka ci amma kamar diddigan katako diddigan katako bai cutar da su kai ma ba zai cutar da kai ba to nan babu komai ala masu sai ba ka yi hukuncin ka siya ka yi amfani da shi inda yawancin mutane mai ban gane ba sai ka sai kazan misali ba za ka iya tantance wanne ne aka ce da ke da wancan a'a kai wajen tantancewa baka sani ba kazan an ce da ita da najasa ne ko ko ba najasa ba kai wannan musulunci bai kallafa maka bincika ba ba ci ka bincika ba kai in ka gani shikenan ka samu ha- ka samu halal sai ya ka ci abinka kun gani a to yanzu kudi ne da kake karba zai iya yi wa kila ma kudin ransom ne da aka ba dan san kidnappers aka shigo da shi kasuwa aka yi aka yi ciniki kai kuma ka baka canji sai ya ce haram ne ga albashi nake karba wani kudi ne ba su kawo suwa haddin tsafi to musulunci bai kallafa maka wannan ba kai dai in ka sama kai amfani da shi mai tsarki ne kawai za a yi amfani kuma da ka'idan al'aslu baka ma kana alama kana shi za ka yi amfani da shi al'aslu menene asalin cin nama halas ne saboda haka ba ruwanka an ciyar da wannan da dabban da take da naman da halas ne koko da haram najisa ne ko ba najisa ba Al- al'asul ba kawo makana ala makana na a ba komai ba madalla madalla to Allah saka da alheri masha Allah kai Allah saka da alheri akan dibi taki kashin kashin kaji ko kuma kashin mutane a ji a samu shuka wannan bincike bai nuna akwai cutarwa ba wannan babu komai wanne a yi wancan inda ba za a samu cutarwa ba da shi kenan babu komai eh idan bincike a likitance ko a lafiyance ya nuna ba sosai ya nuna ba ya ba shi kenan bai shiga cikin walatul gubi a dikin ta haruka ba sosai kuwa Allahu alam kuma kaga wannan yana da da yana da cikin abin da yake waje ba malaman mu tashi makaranta sciences domin wannan fanni ne na kimiyya ka gani ana maganan alcohol haramun ne to sai wani ke magana a'a to ai a cikin kusan ko menene ma za ga rubuta akwai wani percentage na alcohol tare da shi to shine sai wani yake bayani ai akwai al- alcohol natural yana ɗaya daga cikin menene sinadari wannan na ƙasa wannan babu komai shi wannan babu babu matsala tare da shi amma akwai supernatural wanda yake an haɗa shi ne to wannan shine mai matsala shine mai matsala din to kaga wannan idan mutum ba ya karanta kimiyya ba ne ana kawo mishi abu ko zai ce haramun ne ka gani wala akwai wanda ya bayan cewa shi alkohol ne kamar shi ne ake amfani da shi kamar iska ne na'am ba sa turare sai ya fita To, Yasa oh.
saudiya da za ka suna yin amfani da turare su ne saboda avoidin wannan alkohol to na'am ne alhamdulillah daga saudiya ne ba Eh.
dan fesa ba ne kuma shi a taimakawa ne wajen ka fesa turare sai sai ya fito da karfi kamar iska na'am to shi alkawal din ok haka fesa tarari sai taimaka mishi limta da karfi alkohol ya matsayin shi Hmm.
ne saudiya su a wannan tsoron su ta kiyaye abin sun tsaron su a irin wannan iska alkohol ne so da ka ba zai amfani da zaman spray ba sai dai zama na'am su shafawa ne kawai ba spraying ba yawa to to kaga wannan ai kaga wannan ai an taimaki al'umma ka gani an taimaki al'umma Allah ka samu dace wa kadhalika bawluhu haka nan bawlin sa kal bakari wal ganami wal ibil ko wa kadhalika bawluhu haka nan ma bawlin sa warji'uhu da turosan sa malam ya tagadda bi najisin matukan wacan nan dabba din ba ta cin najisa kenan idan har najisan dabban da asalin naman ta halas ne sai ta kuma ta zo tana cin najisa to ita ma za ta ɗauki hukuncin wannan najisan ne bayan gidanta zai zama wannan najisan ne bawalinta zai ɗauki wannan najisan ne kun bance wannan ko wala banu gairi ta bagainu wagai- wala banu gairi ha nonon waninta tabi'un li lahmihi yana mai bin naman ne kun ga ga a tabi'u tabi'un ko ka gani menene hukuncin cin naman alade haram ne nam hukuncin shan nonon alade fa ka gani ba shi halasta kashin shi ma haka shi ma ba shi halasta mabance nan ko kamar misali zakoka kaga ba a cin namun su haramun ne cin namun su don bai fika nonon su ma ya amsa sunan wannan amma kuma business na il abin nan banda fata ita wacce nan fata in an ji mita an gyara ta wannan lafiya lau fata ba in an ji mai ta gyara ta lafiya lau fama haruma akalu lahmihi da saboda haka duk abinda cin naman sa ya zama haram ne falabanuhu najisun to nonon sa najisa ne kalkhaili kaman doki ko kuma jama'an doki wal bigali da kuma jama'an alfadari wal hamiri da ma'an jaki jaki in an ce jama'a mana species nasu fasila nasu species nasu dukansu duk haramun ne ka ci naman to saboda haka haka ma hukuncin wannan mace hukuncin abin da nasu yake hukuncin nam abin nan noninsu da naman noninsu wa ma kuriha akal lahmihi dukkan abin da aka ci aka halasta aka ki cin namansa ka sabu'i kama an sabu'i mai kame sabu eh masu masu dagi da tumbe da guji masu dagi da tumbe to ya ne tumbe ke dabbobi da suke kumba da suke daka tsalle su fada ma wani abu falabanuhu makaruhun shi ma noninsa makaruhi ne wa mai tattuma la nafsa lahu sa'ilatin amma mai tattuma la nafsa lahu mataccen dabban da babu jini cikinta nafsu nan ana nufin jini ne ake nufi lafazin nafsu yakan zo da ma'anar rai nafsu yakan zo da ma'anar numfashi amma fawon dinsa mai fataha ce nafas sai zama numfashi ko iska kun gani ko shine malaman tajwidi suke amfani da shi wajen makharjul huruf sannan kuma a nafsu anan yakan zo kuma abin dabban da ba ta da jini to nan ana nufin dabban da ba ta da jini ne kun gane ko to dabban da ba ta da jini sa'ilatin wanda ke yawo cikinsa kan zuba bai kaman kuda wan namli da tururuwa wadud da tsutsa tsahiratun masu tsarki ne waɗannan yanzu kenan idan ka je zaka ɗibi ruwa sai ka ga tsutsa a jiki ko kuda ya fada ko kuma ka ga kuɗin cizo amma kuɗin cizo wanda bai sha jini ba ko kaga sauro ya fada shi ma wanda bai sha jini ba ko makamancin wannan to sai dai ka dauke shi ka jefar kawai ruwan na nan da tsarkin sa ha so da yawa kai kanka in kaje ka dibo ruwa a rijiya za ka ga sauro nan mutattun sauro nan kaga yana nuna cewa mai tsarki ne tabbas saboda ba su da jini a jiki mu fahimci wannan ko to faslun maitatul adamiyyi ghairil anbiya'i matattun maitatul adamiyyi matattun jikunan mutane gairil anbiya amma banda na annabawa najisatu najisa ne kaga lokacin da kake raye kai jikinka ba najisa bane amma lokacin da kuma mutum ya mutu to jikinsa ya zama najisa wa kaza maitatu malahu nafsun hakanan kuma mataccen abin da yake da jini sa'ila wanda ke yawo a cikinsa kalkumlati kamar kudin cizo kalkamla kamar kudin cizo jinin gashi nan tana da jini a jiki to abin nan na jisa ne alal mashhur bisa ga zance mafi shahara a shekaga akwai wadanda ba su tafi akan haka ba walbar gud da kudin cizo inda ibn al-qassar amma a wajen ibn al-qassar eh kwarkwata eh amma su zaka duba ne gaskiya shi yasa ma malamai suka yi sabani a suke da ra'ayoyi daban-daban akai wannan ya ce nisa ne wannan ya ce ba nisa bane kula ne da wai jikinsa akwai jini yayin da ya mutu nan koko a'a inda jini to nisa ne wannan domin jini asalin sa nisa ne kun gane ko so idan kuma ya zanto babu jini tare da shi kamar irin mahaukaci kamar irin tsohon kudin cizon nan wanda ya shekara da shekaru a guri irin wanda idan ya cizo sai ka dade kana sosawa ba kamar wanda ke da jini bane a jiki ba kaga shi irin wannan aka ganshi a ruwa ya mutu shike na wannan za a dauke ne a jefar kawai babu komai wa ma ubina min alhayy dukkan abin da aka cire daga cikin dabba awul mayyiti dabba mai rai awul mayyiti ko kuma mataciya mimma tahulluhul haya amma fa daga cikin abin da rayuwa ke soka cikin sa kalkarni kaho idan aka cire kaho a jikin dabba da karfin tsaye a fincike shi to zai wannan kan zama sanadiyan mutuwanta galibi galibi wani azumi da kashi a shirya kashin kashin awaza ko kashin kafada ko kashin kafa ko kashin hannunta wazufri da kumba waljildi da kuma fata najisin wannan najisa ne to kun ga anan ne za ku gane cewa kenan irin abin da fulani bakoloji suke yi ba halas- ba har- ba- ba haramun ne domin akwai wasu su zaka gani na taba gani wani bidiyo mana idan suna cikin suna jin kishi ko yuwa sai su ciki jikin saniyan in sun ciki jikinta ba ai automatically jini zai zuba ko sai su sashi- sai su shashantu ko ƙwarya sai su tare sai jinin ya gama taruwa sai su riba ko su kwankwale a matsayin abinci to wannan haram ne ni na gani ba ya bani labari akai ba na sosai a wajen tanzania za ka ga sunan har ma na nan nijar kai na kasar nan ma karkai mamaki su ma akwai wani kili suke yi musamman wanda suke can cikin daji yi hab malam kanka ba abin da ba fulata ne ba wani zai ga shi da ya sha nonon gumma ya siyar da shi ya samu kuɗi a bari ya sha jinin yadda kuma da ake yi can in an yanka dabba jinin sai a tara shi sai a bude shi a cikin faranti ko tire ko kwano fale-falen kwano a bude shi sai ya daskare ya fara daskarewa sai a dubbo kayan kanshi da yaji da sauransu da magi a barbada mishi haka zai bushe sai a yayyanka a rinka toya shi ko kuma a rinka gasa shi to shi ma duk haramun ne haramun ne saboda al na yan kudanci na yawanci ko to al'asul baka ma kana la makana tunda jinin nan asalin shi haram ne to yanzu ma ya zama haram ya zama haram mun bance wannan ko Allah ka samu dace wala banul maitati haka nan nonon macen dabba shi ma yana bin na matacciyar dabba yana bin yana bin um, mataccen dabban ne namanta ne wa muharramil akli haka nan ma haramtaccen dabban da aka haramta cin namansa karkan ziri kaman alade wal atani da godiya wa baulil jallala da baulin angulu wa rajiha da kuma torosanta duka najasu najasa ne duka wa hiya kullu haywanin in aka ce jallala wahiyya kullu haiwanin shine dukkan dabba ya stamilin najasa wanda ke cin najasa to nonansa yana da hukuncin naman ne saboda gaurayuwan naman nan da wannan najasan domin ai akwai sinadarai nu- nutritional requirement wanda yake ko kuma sinadarai na cikin kashin wanda za su shiga cikin naman to kaga shi kenan yana da hukunci ne walbaulu da bawali wal'azirta da turoso min al'adami na ɗan adam gaira fadalatul anbiya amma banda bayan gidan annabawa a ai din na bayar din na bayar na bayar ai masu shidin na bayar da su na annabawa shi ba mai ba najisa ba ne shi na annabawa wannan mawa sahabbai kun ga abinda zai nuna maka ba najisa ba ne manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya kaki sai zai zubar sukan tare su shafi a jikinsu kaga wannan shi halas ne bai wari bai doyi bai karni amma wala duk malamin da kai mashi ka ci ka shafa najisa a jikinka wallahi kwa ko mun girman malami wai yayi kaki ka zubar ya zubar kai kuma ka sufa ka tare ka shafa a jikinka wallahi ka shafa najisa yawwa ka shafa najisa ko mun girman malami ko mun rashin girman sa Allah ka sa mu dace wa min muharramil akali wa makruhihi haka nan kuma wa min wa min muharramil akali daga abinda aka haramta cinsa cin namansa wato ma'ana bayan gida na abinda aka hana cin namansa wa makaruhi da kuma abinda yake makaruhi ne cinsa kan saboda kamar zakuka wa zibi da kirkici su ma bayan gidan su biyu na bin hukuncin naman ne wal kaihu da amai duka najisa ne amai wanda yake ya canja najisa ne was sadid da ruwan ciwo Allah shi kare mu wadda mu da jini almasu wanda aka fursar da shi ko aka zubar da shi min al'adami daga cikin dan adam au gari ko wani sa kamar yadda ba- kamar yadda bakoloji ko kuma wasu fulani suke cakan jikin sa jini ya zubo su tare su sha ko in an yanka a tare naman a tare jinin a gasa shi a ci shi ma wannan duk haramun ne wal kai'ul mutaghayyir an halitta ta'am da aman da ya canja ga halin abinci amai ya riga ya canja shikenan idan mutum ya amai ko amai ya zama maka jiki sai ka sa ruwa ka wanke amma idan bai canja daga halin abinci ba wannan menene shi shi wannan shi halas ne babu komai sai dai kawai ka wanke shi a matsayin kawai kayi tsafta wal muskir da kuma da kuma abin da yake sanya maye kalhamar kaman giya to giya malamai suna da ra'ayoyi guda biyu a kai akwai malaman da suka tafi cewa najisa haram ne daga cikinsu akwai mafi yawancin malamai da kuma malaman mazhabobin nan guda hudu sun tafi kan giya ne da ibini taimiyya sun tafi kan giya haramun ne amma waɗansu malamai sun tafi kan cewa giya asalinta ba haram ba ne kamar misali zahiriya afon ba mai tsarki ne ba a haramci wannan haram ne ba mai tsarki ne ba giya ba mai tsarki ne ba shi ne abinda jumhur suka tafi da shi da ashabul mazahibul arba'a amma idan giya ta zama asalin ta giya ce to dawo da zahiri da rabi'a da laif da imamu shaukani da shek ahmad shakir rahimahullah da shek nasiru jini albani rahimahullah su suna ganin cewa giya ba haram ba ne afuwan afuwan giya haram ne amma idan ta zuban maka a jiki ba na jisa ba ne sai dai kawai ka share kumbanci wannan ko jazakumullahu khaira ba na jisa ba ne sai dai kawai ka share amma kuma nan akwai abin lura shi ma idan giyan ana hada ta da haram wanda yake wannan abin da ke cikin haram da aka sa mata haram ne yana da yawa quantity din shi na da yawa to shikenan ita ma ta zama haram ta zama najisa shukran ta zama najisa wal mani sannan kuma sai wannan ko sai mani wal mani da kuma mani shi ma anan malam ya jero su ne a cikin ababen da ke najisa kun gane ko amma shi ma bani malamai suna da suna da mazhaboba guda biyu suna da ra'ayoyi guda biyu akwai waɗanda suka tafi akan najisa ne kamar Imam Abu Hanifa da Malik da wata riwaya an Imam Ahmad da Dawud az-Zahiri saboda hadisin sayyidatuna Aisha da take bayani cewa tana go tana wanke rigan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma tufafinsa takan wanke daga mani dalilin mani busasshen mani ta gani a jiki ta sa ta ruwa ta wanke shi mabanci wannan ko sai ta in ya wanke sannan ne sai shiga sai tafi da shi masallaci sa tufan ya tafi da ita masallaci alhanin ma ga alamar ruwan dan shi ruwan tana gani a jikinsa don inda ba suka ci kara hujja cewa inda ba najisa bane ba za ta wanke ba sannan imamu shafi'i da dawud zahiri da ruwaya mafi inganci daga imam ahmad su sun taba kan cewa mani asalinsa ba najisa ba ne asalinsa ba najisa ba ne ibn taimiyya ma in ba na manta ba shi ma abinda suka tafi a kai kenan asalin mani ba najisa ba ne kun bincin nan ko ba domin komai ba saboda babu inda aka samo cewa najisa ne na farko kenan sannan kuma riwayoyi da suka zo kan busasshen maniyi a sai da tana aisha wani lokaci takan wanke shi wani lokaci takan sa abu ne takan gashi busasshe ne sai ta kankare shi to suka ce ai inda a ce najasa ne dole sai ta wanke shi ba zai ba zai takaita kan kankara ba kun ban wannan ko to saboda haka dai mani malamai sun fi karfi kun jayar cewa mani ba najasa bane to amma me yasa kai kuma in kaje mani ya fita maka sai ka je kai wanka ko ka yin sai ka je ka yi sai ka wanke shi abin da ya sa saboda galibi wannan mani da ke fitan mana yakan fita ne ta hanyar jin daɗi kun gane to galibi kuma sai mazi ya fito sannan sai mani ya biyo baya idan har lokacin za a fita da mani zai ya zo kaga kenan ashe duk lokacin da maninin ya fito yana tare da mene mazi tare da shi saboda hadisin miqdad ko da Ali ibn Abi Talib ya sa ya je tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam shi saboda sirikinsa ne to bayan nan da ya tambaya annabi sallallahu alaihi ya ce ka wanke al'auranka wani lokaci wani wata riwaya da sigan mufrad wani cewa wata riwaya kuma da sigan jam'i igsil zakaraka ko kuma mazakiraka ya gasilu zakarahu ka gani to a nan ne kuma bisa ga wannan hadisi na mikdad wanda ali bin abi talib ya umarce shi nake janyo hankalin yan uwa a ce kana fahimtar sunna tsakaninka da sirikanka babu ladabi babu babu ladabi da biyayya duk mun samu irin waɗannan bayanan sai ga mutum shi yana takama shi eh yana yana da ilimi amma kaga yana gaggatsa ma abin nan nasa sirkansa to gaskiya wannan bai kamata ba gaskiya wannan bai kamata ba dole ne akwai ladabi tsakankaninka da sirkanka yau inda ali bin abi talib ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya tambaye shi fa
malamin ruwa kwamsu amma da cewa wai shi din yake cewa yake cewa wai sarkan da yana kuna mai wai sarkan na mai wai tsari malam kai da da suke ta ni kaina ina wani guri labarin da nake nan gaji game da waɗansu wanda kuma suke da'awan sunna kuma kana da'awan malami wai kana haba sarkanka in dai ba kafirci ne ƙarar bayyani ba in kafirci ne kadar bai ni tare su nan ba za ka musu ba za ka musu mu'amala ba ba za ka musu biyayya ba amma haka nan babu laifin zanuban lantana nitsi sai mutum ka ga har yana sa ma surkan shi sharadi a ni ban san kaza ban sa an ga zuwa min gida da yawa kai lokacin da kake zuwa kake santa me yasa ka yawaita zuwa gidan eh yan mata hausawa suna wazi suna waƙi ko alatsi na saurayin kusa da gida ji ya zo shekar ji ya zo ba su sun kuma bari na to gaskiya karkashin wannan hadith nan bidad da ali bin abi talib ya aika idan ka je ka duba umdatul akam za ka gani sharhin wannan tafsir al-allam ko su kan sun kawo bayani akan cewa wannan yana nuna ladabi tsakankaninka da sirkanka ka rinka yin ladabi wajen mu'amala da su Allah ka samu dace Allah ka mana jagora to bari mu sauri mu samu gudu ko na'am sai menene malamai wa hoto shi maniyin yanda yake ga siffofin sanan ga qualities nashi nan daga namiji wa huwa min ar-rajuli ma'un abyadun daga mutum namiji ruwa ne wanda yake fari za ga yadda ka san kullun koko kuma kokon kamar irin kokon masara kullun kokon masara a za gan shi fari ne tar na? aya bashi bashi sakinin kuma yana da kauri manin namiji yana da kauri bi musallafa in za ka faɗa sakinin za ka ce ne sa ba takinin ba sakinin ka faɗa da sa'un mai ɗigo uku ai galizun mana mai kauri ya tadaffaku fi kuruji sannan kuma ɗabi'an mani yana tunkuɗa ne wajen fitansa ya faruji min ba'in dafikin kamar yadda aya ta faɗa ra'ihatu ka ra'ihatul talh kamar kamar warin hudan dabino idan dabino ya fara ya fure daidai lokacin da zai fara yaya zaka ga yana wani dan doyi doyi haka to kamar haka ruwan dabino ruwan mani yake bil'aini tala da ainihin za a karanta ba da alhamza ba aul ha ko kuma talha talha wa talhin mamdud ko kuma da haun almumal jani wadanda masu marasu digo watan ta ainihin din da haun ba su digo wa qaribun min ra'ihatil ajin kuma yayi kusa da warin kullu kannin kullu wa idha yabisa idan mani ya bushe kana ka ra'ihatil bayd sai ya zama kaman kamshin kwai kun ga bait din nan da zaka karanta bid sai zan fara da kenan wa min al mar'ati yanda ruwan manin mace kuma yake ma'un asfar ruwa ne yalo yalo wata ruwa ne mai ruwan kwai raqiqun amma shi tsala ne wata ma'ana sirri ne ba irin namiji ba shi namiji mai kauri ne nata kuma raqiqun sirri ne wal wadi sannan da wadi wadi yana cikin ababen da suke masu najisa ne dan haka idan mutum ya fita ya fitan ma mutum to shi ma najisa ne bidalin muhmala za ka karanta ne da dalil mara dugo wa fil ya'i wadiyi ya'un din nan akwai fuskoki biyu a tashdid ka iya cewa wadiyu wa takhfif ka iya cewa wadi wadi babu shadda tare da ita wa huwa ma'un abyadun shi wadi wani ruwa ne mai wani ruwa ne fari sakhinin mai kauri ya kharuju galiban aqibal bawli galibi yakan fito ne karken bauli barin kwatanta mana da wani abu da za mu fi gane shi shi wadi ba idan ka samu gwanda nonon gwanda sai ka soke nonon gwanda a jikin gwandan ba ba za ga ruwa ruwa na digowa ba to kamar haka za ga wadi illa kai wani lokaci bai kai hasken shi sosai wal madhiyu sannan ko madhiyu bi kasri dhalil mu'jama karanta shi ne da yin madhayun mai digo kasra ma'un abyadu ruwa ne fari raqiqun siriri ya kharuju inda ladhati wanda yake fita yayin jin dadi bilin azi galibi kuma da tashin al'aura sai al'aura ta tashi sannan yake fita ai qiyamuz zakari ma'anan in'az shine tsayuwan al'aura inda mula'abati yayin da mutum ke wata ke wasa da mace ko kuma yake wasa da al'aurarsa aw tazkari ko kuma tunani ko ku kashe ku kashe awul tazkari ko kuma tunani bi fati ta tazkar ba za ka ce tazkar ba in ka ce tazkar kuma zai daukan kamar tiket kenan ai tafakkur ma'ana zurfa tunani wa ma'un wa ramadun najisi wa dukhanuhu najisun kun ga tabi'u tabi'un kenan shi mako wa ramadun najisi abin nan tokan najisa kaman kaman bayan gida a kona bayan gida to tokan ma najisa ne tunda ai kashi ne ko wa dukhanuhu da hayakin shi man jinsa ne sai ka sarwa kawanki Allahu a'lam abinda Allah ya ba mu iko makaranta didi Allah ya ba mu ladan sanda kuma ne kuskure Allah ya fahimta da kuskure ba mu ikon gyarawa insha Allah sun ta'ala muna fatan idan Allah ya sa mun dan samu wasu lokuta fa za mu rinka kira mu zo mu zo na mu ƙara kan tattafin nan kun gane saboda gaskiya muna buƙatun fikihu gaskiya gaskiya muna buƙatun fikihu shi yasa in mun zo cikin umdatul ahkam da zara an zo babu buyu shi kenan karatu ya dakata kenan wani ma ya ce mu mala ai na ga kitabu sala saboda farko ba mu da foundation a fikihun tukuna shi yasa ba za mu fahimci fikihun da ke cikin hadisan ba galibi mu fahimci wannan ko to balantana kuma bulugul maram balantana ce an shigo bukhari muslim wadda almuntaka da sauransu to Allah ka samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk